وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ديا قوة صفر hijirar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama tana da dubu ɗaya da da da hudu talatin tara, kuma shi ne ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai. kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da yake cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shehu usman dan fodiyo rahimahullah wannan kuma shine darasin mu na 27 a darasin da ya gabata satin da ya wuce mun karasa karatu ne bisa maganganu da muka ji daga sahabbai da tabi'ai da manyan malamai game da abin da ya shafi wa'azi ko tunatarwa ko nasiha a masallaci inda mun ji inda malamai a tattaunawar suka kasa abin gida biyu nasiha da faɗakarwa da wa'azi wanda za a yi shi da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kwadaitar da mutane ayyukan alkhairi da kuma tsoratar da su miyagun ayyuka da kuma yi wa mutane barazana game da tashin alkiyama da makamantan irin waɗannan wannan babu laifi malamai sun halatta magabata sun halatta yin haka amma wanda za a tashi a yi ta shirkuci da shirme ko kuma a ta kawo hikayoyi marasa inganci ko a ta kawo labarai ko kisoshi ko da na annabawa ne amma gurbatattu waɗanda an cakuɗa su da isra'iliyat an cakuɗa su da ƙarerai kuma a tashi bai na jama'a a dinga jan hankalin mutane da irin waɗannan kisoshi ko shakka babu irin wannan ne mala ya ce bida'a ne a dinga yin su a cikin masallaci kuma ba daidai ba ne ainihin jagororin masallaci su bar irin wannan ainihin wato yaɗa ɓarna a cikin al'ummar musulmi ya ci gaba da gudana a masallacinsu shi yasa a ƙarshe idan masu sauraro za su iya tunawa mala ya ce babu laifi a iya yi musamman yake cewa hanyar da ta fi dacewa a yi wa mutane wa'azi sai mala ya ce akwai wasu hanyoyi guda hudu hanya ta farko shine tunatar da su da yi musu gargadi da wa'azi da abin da ya zo cikin alkur'ani na ayoyi na barazana da tsoratarwa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu shine tunatar da mutane game da abin da ya gudana akan annabawa na irin jarabobi da ainihin wato musibu da Allah ta'ala ya jarabce su da shi tare da cewa mutane ne masu girma mutane ne waɗanda suke wato masu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala amma Allah ta'ala ya jarabci ainihin wato ya jarabce su a cikin rayuwa dan wannan ya zamanto idan mu mun samu kanmu cikin jarabawa mu zamanto masu juriya da hakuri kuma mu zamanto masu mai da al'amura zuwa ga Allah da ci gaba da yin addu'o'i da kyawawan ayyuka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai yaye mana abu na uku kuma shine a kaddara musu gaggauta ba fi duniya a nan duniya wato a ba su misalai na irin ukubobin da Allah maɗaukakin sarki yake wa mutane a nan duniya sakamakon irin zunubai da mutane suke aikatawa misali a ce kun ga sanadiyar rashin ruwan sama da ba a samu sosai saboda laifukan da mutane suke aikatawa tsadar rayuwa dinnan da rashin lafiya iri-iri da ake ta fama da ita a yi wa mutane bayani cewa duk yana daga cikin dalilan sabubba na ko kuma daga cikin sabubba ko dalilan da ke- na laifukan da suke aikatawa nau'i na hudu zikiru ma warada min al-uqubat babu laifi ai wa mutane wa'azi ta hanyar kawo ayoyi ko hadisan da suka yi magana akan wanda ya aikata laifi iri kaza ai masa hukuma iri kaza kaman a kawo bayani game da abin da ya shafi shan giya da nau- da dangoginta ko zinace-zinace ko sata ko luwadi da sauran ire-iren laifuka irin waɗannan don mutane su guji ainihin wato faruwar hakan a kansu waɗannan idan an bi irin wannan salo wajen yi wa mutane nasiha da wa'azi babu laifi amma irin wancan shi ne wanda muka gama karatu a satin da ya gabata wanda an ce sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma ya kori irin masu wannan qisas wayannan masu kissoshin marasa inganci a cikin masallaci lokacin yana khalifa amma da ya je kuma a masallacin ya tarar da Hassan Basari yana wa'azi yana tunatar da mutane shi kuma ya kyale shi saboda ya nuna cewa irin wa'azin da ake bukata wanda ba zai cutar da al'umma ba shine irin wanda Hassan Basari yake yi sauran kuma qissas an fahimci suna dauke da wani dafi ko guba kan su fesa wa mutane shi sa aka ce a kore su wannan shine darasin da a dunkule muka tattauna da ko muka karanta a satin da ya gabata kai tsaye za mu shiga darasi na gaba qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-babu ath-thani 'ashara babi na 12 fi bayani dariqi sunnati al-muhammadiyya a cikin sa zaka ji bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi babil adhan wal iqama a abin da ya shafi kiran sallah da iqama ina ladanai sai suka sako ne a wannan babu kenan a musamman babi ne da zai yi bayanin ga yanda kiran sallah yake a sunna ga yanda ya kamata ladan ya kasance a sunna sannan akwai wasu abubuwa da ladanai ko wasu masallatai kan yi a babin kiran sallah wanda kuma malam zai gaya mana su cewa ba daidai ba ne bid'a ne ko da abin an daɗe ana yi ko da an ji duk yawancin masallatai suna yi to in an saurara a lalle ya kamata a gyara ba daidai ba ne bid'a ne kamar yadda za mu karanta insha Allah wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi kuma a cikin wannan babi na 12 zamu ji irin abubuwan da mutane suka kirkiro a cikin wannan babi na kiran sallah da iqama min al-bid'i shaytaniyya na daga bid'o'i irin na shaytan tariqus sunnati fi babi al-adhan wal iqama gaba ta farko kenan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin kiran sallah da iqama amma dariqus sunnatil muhammadiyyati fi babil adhan wal iqama amma hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa game da abin da ya shafi kiran sallah da iqama fa huwa an yaqifa kullu wahidin ala al alfadhi allati ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihima min ghairi ziyada wala nuqsan shine kullu wahidi kowane ɗaya daga cikinmu daga waɗanda za su za su zama ladane su dinga kiran sallah a masallatai da kuma ɗaiɗaikunmu da duk koda ba a yi kiran sallah ba kowa shi kaɗai zai sallah ya kanta da iqama to duk kowane ɗaya daga cikinmu ya tsaya bisa lafuzza allati ata biha annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da su fihi ma a cikin kiran sallah da iqama min ghairi ziyadatin ba tare da ƙari ba wala nuqsanin ba tare da ragi ba ba ragi ba ƙari yanda yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi shine alkhairi akasin haka sharri akasin haka ba alkhairi ba ne domin inda abinda ya zo na akasin shi ne alkhairi shi annabi zai zo da shi da haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ne alkhairi don haka malam malam mai akadari yake ta gaya maka wa ya kifa inda amrihi wa nahayi kullum ka zamanto a abin da ya shafi ibada ita ibada tauqifiyya ce tauqifiyya ce ce akai ka tsaya tak sai an ce yi kiran sallan nan da ba ce a yi ba ce kawai aka yi in lokacin sallah ya zo a ce he to da shi ne kiran sallah ba wanda zai zo ya ce "Ah, to wannan ihu shine kiran sallah to haka shari'a ta ce a yi." an fahimta kafin a far kafin a- a shar'anta kiran sallah mun karanta hadisin yana nan a cikin bulugul maram hadisin abdullahi bin zaid bin Abd- eh, bin ah, abdurrabbi lokacin da al'ummar musulmi suka fara yawa ana buƙatar a samar da wani yanayi da zai dinga tunatar da mutane lokacin sallah yayi tunda lokacin addini bai riga yayi kwari ba da haka ya za a al'ummar musulmi su san cewa yanzu lokacin sallah yayi ta yanda da sun ga wannan alamar za su tattaru gurin da suka saba yin sallah su zo su yi sallah an yi ta kawo shawarwari wani suka ce a je kan dutse a hura wuta kawai da zarar kuna zaune kuna kasuwa kuna kasuwa kuna hada-hada ko kuna wajen kwada ko kuna gidajen ku ko a ina kuke da kun ga kan dutse yana cin wuta balbalbal da lokacin sallah yayi ne yayi ku tawo masallaci wasu suka ce a aka ce wannan shawara ba ce ba aka ce to abinda za a yi to ko kaho za a dinga buza- bu- burawa da lokacin sallah yayi da kaji tututu tututu kamar irin na yan farauta din da to lokacin sallah yayi aka ce kai wannan shi ma bai ba domin wannan ya yi kama da wani addinin nan aka ce tuku ƙararrawa za a dinga kalawa da lokaci ya yi kawai kalan kalan da kaji haka kawai lokacin sallah ya yi shi ma haka wannan bai yi daidai da addinin musulun addinin musulunci wato wani addini ne wanda za a ga in ya zo da abu za a ga ba abin da ya fi shi in ya tashi kawo ma abu wanda ya fi kowanne yake kawo ma shi kenan sai aka watse ba a samu matsaya guda ɗaya ba an tafi kawai da daddare wannan sahabin abdullahi bin zaid bin abdi bin abdurabbi sai ya mafarki a kiransa a cikin baccinsa kawai a cikin mafarkin sai aka karantar da shi kiran sallar da kake karantawa yanzu to yanzu kiran sallar da wannan sahabin ya yi mafarki ba zai zama shari'a ba har sai an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ya bada approval da aka gari yana wayewa abdullahi bin zaid ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga mafarkin ne kuma a mafarkin ga abin da aka karanta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mafarkin na kai daidai yanzu kaga an tabbatar a wata ruwaya aka ce so sai kwadaitu akan cewa shi tun da shine yayin mafarkin yana son shi ya ci gaba da kiran sallah to kuma daga cikin dokokin ladan akwai murya to a lokacin sai ga abu mahazura ya fi shi murya za ka ce ya yi haƙuri ya zo ya samu lada da falala domin shi ne ta sanadiyarsa Allah maɗaukakin sarki shar'anta wa mutane kiran sallah da haka wannan falalar ta ishe shi amma ya haƙuri a koyawa abu mahazura ya dinga kiran sallah da haka sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lalanai akwai abu mahazura akwai ah, bilal akwai kuma ibnu ummi maktum to wannan daga nan sai aka samu kaga kenan wannan shine lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa in lokacin sallah ya a dinga amfani da shi wajen kiran mutane da jan hankalin mutane su zo masallaci a yi sallah ina fata an gane shi yasa sai malam yake cewa an ya kifa kullu wahidin kowane mutum ɗaya ya tsaya alal alfazi akan lafazai allati atabiha annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su fihi ma akan kiran sallah da ikama min ghairi ziyadatin ba tare da yayi ƙari ba wala nuqsanin ba kuma tare da yayi ragi ba wa fi sahih al-bukhari al'ada dan fojiyo kenan bayan ya kawo magana sai kuma ya goyi bayan maganarsa da hadisi yace ya zo cikin sahih al-bukhari an anas daga anas radiyallahu anhu qala umira bilal an yashfa'a al-adhan wa yutir al-iqama an umarci bilal an ya shafa al'adhan ya biyinta kiran sallah ya dinga maimaita kiran sallah lafazin sau biyu wa yutirar iqama ya kuma ɗayanta iqama ita kuma lafazin ya dinga karantawa sau daidai yanda dai kaji ana yi a masallatan ku yanda kake ji tun da ka taso ana yi dilla dan ya zo kiran sallah zaka dinga jin a kiran sallah yana maimaita lafazin da yake faɗa sau biyu in kuma an zo za ta da ikama sai ka ji lafazzancin da kiran sallah kuma an zo ana maimaita su sau ɗaya wannan shine abin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal ya dinga yi an fahimta da haka kaga kenan za a maimaita kiran sallah za kuma a ɗayanta iqama kawai a inda lafazzan suka bambanta yanda in ka karanta ruwayoyin hadisin akwai waɗanda suka zo da kabbara guda hudu akwai mai kabbara guda biyu akwai kuma ruwayar tarji'i akwai kuma mara tarji'i shi mai tarji'in shi ne wanda za ka dinga jin yawanci ma- ma- masallatanmu yawanci irin na cikin unguwanni su shi suke yi wanda idan aka yi kiran sallar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji ladan kuma ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ya sake daga murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah tarji'i kaga sai da ya dan yi shiru sai ya daga murya wannan ka ji ana yi ba kuskure ba akwai ruwaya da ta zo da wannan an fahimta akwai kuma ruwaya da kawai Allahu akbar Allahu akbar kaga an yi kabbara guda biyu a hade sai kuma a sake Allahu akbar Allahu akbar kaga kabbara hudu ce amma an yi biyu a hade biyu a hade sannan ba tarji'i kawai sai ladan ya daga muryarsa kawai ce ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيأتبع هكا سوبيبيو سوبيبيو حي على الصلاة سوبيو حي على الفلاة سوبيو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله waɗannan su ne lafuzan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka umarci bilal a kiran sallah ya maimaita su sau an fahimta shi sa kiran sallah ibada ce mai girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi falalan ladan da yawa ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai falala ta kiran sallah wanda da mutane sun san falalar kiran sallah kamar yadda suka zo ya zo a cikin hadisan da ba za a yadda mutum ya dinga ladanci ba sai an yi ƙuri'a sai dai in ya kada kowa zabe za a dinga yi amma rashin sanin falalar shi yasa za a ga kowa nokewa yake yi da a kasar hausa ma gani yake wai kiran sallah talauci yake sa ka dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi kana kiran sunan Allah kana dayanta Allah wai kuma ya sa ma talauci wakila sai ka ce to kuma ku je wasu kasashen ku gani za ku ga ladan gentleman ila nan ku ne kuka kuka dauki abin da da wasa ba ku dauke shi da muhimmanci ba shi yasa kila kuka ga ladaran yanda suke amma an kaje guraren da aka ɗauki abin da mahimmanci za a ga ladan babban mutum yanzu ne ake gani kai ladan ne ba a masallacin suwa da shi ne ba ladan mama shi ne liman ɗin ba to sai ga wannan shi ya sa duk mutane suke ganin kamar ladancin ba shi da wani martaba sosai amma gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kwadaitar wanda ya ce da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da ba za a yadda ladan ya zama mutum ɗaya ba sai an yi ƙuri'a da masallacin nan sai an yi ƙuri'a kafin har ya ladanan za su yi ta kawo application application sai ya cika gaban liman ila sai an zo an interview an ga waye fi daɗin murya waye fi fitar da makarantar hurbu waye fi iya kiran sallar wane ne masanin lokaci dan yana da alaka da sufofin ladan ya zamanto yana sane da lokaci kuma da caccanzawar lokaci current ne game da tani in lokaci ya canza wani lokaci zaka ji ya sanar cewa to yanzu lokaci ya dan rabu da minti biyar ko ya karu da minti biyar ko goma da haka yanzu kiran sallah za a dinga yin sa karfe kaza to kaga wannan current ladan kenan yana tafa da lokuta ba wanda tun da aka buɗe masallacin shekara ashirin ko talatin yanda ake kiran sallah kullum haka ake ba canjin lokaci wannan kuma lokaci yana canza an fahimta wannan shi ne da haka wannan shine abin da ya shafi kiran sallah akwai kurakurai da yawanci ake yin su a abin da ya shafi kiran sallah wanda kila muka zo wajen bidiyoyi malam zai faɗi wasu daga ciki wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama fil adhani hikayatu qawli al mu'adhdhin yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya shafi kiran sallah kwaikwayen ladan ma'ana kwaikwayon almu'addin mai kiran sallah kwaikwayon mai kiran sallah wa fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi yazo cikin bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ji mai kiran sallah ko faɗi kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa idan yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar me kake yi sai ka katse ka bi mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka bai mai ta ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka kai ma sai ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma sai ka maimaita wannan hayya ala salah anan kana da zabi wasu sun ce ka maimaita kai ma ka ce hayya ala hayya ala salah kaman yanda aka ce ma fa qulu mithla ma yaqulu ko kuma idan yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah حي على الفلاح لما كوك ميميت حي على الفلاح ko kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah wasu kuma suka ce saboda kai jam'in hadisan sai ka faɗi yanda ya faɗa kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah ala ayi halin ko ka maimaita ko kuma kai la haula wala quwwata illa billah kamar yanda wasu ruwayoyin suka ce zaka maimaita abinda mai kiran sallah ya maimaita siwal hay alatayn banda hayya alal fala a hayya alal sala da hayya alal fala guda biyu ne su ne hayya alatain banda su to su me zaka ce sai aka ce su kuma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai ya karasa Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka faɗa la ilaha illa Allah kai ma sai ka maimaita sai ka ce la ilaha illa Allah wannan abu na farko kenan da ake so domin akwai sunnoni wajen guda hudu da ake son in ka ji kiran sallah kai na farko shi ne wannan ka yi koyi da mai kiran sallah abu na biyu shi ne ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati sai ka karanta salatin ibrahimiyya bayan ka gama sai kuma ka ka karanta allahumma rabba hadhihi da'awati tamma zai kawo mana ikitan sannan kuma abu na hudu sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula idan kai wannan kuma gurin amsa addu'a sai kuma ka tura application na duk shimfiɗa ka gama shimfiɗa to sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin kiran sallah da iqama gurin amsa addu'a ne dama kana da bukatunka suna nan stand by da ka ji kiran sallah wayannan abubuwan guda hudu na biyar din shine sai ka roki abin da kake so Allah ta'ala ya baka ina fata an gane ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الأذان قراءة الدعاء الوارد حين سماعه yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a abin da ya shafi kiran sallah karanta addu'ar da aka ruwaito lokacin da mutum ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah wa fi sahih al-bukhari an jabir bin abdullah radiyallahu anhu hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah to ku faɗi irin abinda mai kiran sallah ya faɗa kaman wancan hadisin da muka karanta wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil adhan aidan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har wa yau a abin da ya shafi kiran sallah qira'atud du'a'il warid hina sama'ihi to mai mai tabun yayi wa fi sahih al-bukhari an jabir bin abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta wannan addu'a to ceto na ya halatta a gare shi ranar tashin alƙiyama wannan ita ce addu'ar da aka ce idan mutum ya ji mai kiran sallah bayan ya yi kwaikwaye shi to sannan sai kuma ya karanta wannan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila yawanci ana yin kuskure wajen faɗan nan wasu suna cewa ati muhammadan al-wasilata kuskure ne kana da zaki anan ko kace ati muhammadan al-wasilata yayi ko ati muhammada nilwasila shi ma yayi amma ati muhammadal wasila kuskure na fata gane saboda ku kalle ba zai karantu ba a haka me yasa saboda kan dalun din wasali biyu ne ati muhammadan to ba zai yi ba ga faduwar wasali guda biyu ga kuma ainihin wato alifun da lam a gaba wannan shi ake kira iltika usakinai baya karantuwa akwai ire-iren su a cikin alkur'ani su ake kira nakan nan falo ake kira su wa idza ra'aw tijaratan aw wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha ka duba za ga babu nunun a gurin wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa nin faddu ba za ka ce aula hawan faddu ba abin aula hawa lahawan ne inda wakafi kai za ka ce aula hawan sai ka ce in faddu amma tun da an samu iltika usakine ne baya karantuwa ne ba zai yi bai karantu in ka san ka'idar karatu da larabci baya karantuwa an fahimta a samu faɗuwar wasa ne a samu sukun to ya za a yi karantu ba zai karantu to shi sa sai ka biyu wasali guda daya ɗayan sai ka mai da shi nono ko kuma ka yi wakafi sannan sai kuma ka tashi akan alifin da lam shi ne ati muhammada alwasila kaga ka tsaya akan muhammadan to sai ka ce alwasila ko kuma ati muhammada sai ka zara wasalin guda ɗaya guda biyu ne muhammadan sai ka sa muhammada fataha ɗaya ɗaya kuma fatahar sai ka mai da ita nono ati muhammada nil wasila Allah ya sa kun gani da yawanci zaka dinga jin ana ati muhammadan wasila gaskiya akwai kuskure ati muhammadan nil wasilata wal fadila kalmar wad darajatar rafi'a malamai sun ce bata tabbata ba ta fuskar isnadi na karanta ta dazu da farko saboda in karanta mana yanda malam din ya kawo amma in ka tashi ba za ka karanta da ita ba domin darajatar rafi'a sun ce wannan ziyadar ba ta inganta ba da haka in ka tashi sai ka ce ati muhammadan lil wasilata wal fadila ka jawo wa darajatar rafi'a layi sai ka ce wa ba'athu maqaman mahmuda lil ladhi wa'ata nan ma irin na dazu ko ka ce wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta yayi ko kuma wab'athu maqaman mahmuda nilladhi wa'adta kamar irin da tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana taya shi addu'a ne in kana karanta wannan manzo Allah ya ce akwai wani matsayi ranar tashin alkiyama da Allah ta'ala yayi alƙawarin mutum da zai bawa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wancan makaman mahmudan din duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi za a bawa amma ya ce a taya shi addu'a cikin annabawa akwai wani wata kujera Allah ya alƙawarin mutum ɗaya za a ba wannan kujerar ya ce ina fatan in zama ni ne ka taya na addu'a shi sa in kana wannan addu'ar kana taya annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar wannan kujerar da ita kaɗai ce ta kuma Allah ya yi alƙawarin ranar tashin kiyama mutum ɗaya zai bawa to kana taya annabi cewa Allah ya sa shi ne za a ba wannan kujerar to shi sa manzo Allah ya ce duk wanda ya taya ni wannan addu'a ni kuma zan cece shi shine halatta ko shafa'ati yawmal qiyamah zan cece shi ranar qiyamah amma sau nawa shi dan zai mantar da kai sau nawa ma za a yi ta kiran sallar ba ruwan ka kawai kana ta jin kiɗe kiɗen ka ko kana ta hada hada hadar ka ta yau da kullum ba za ma ka tsaya ka saurari mai kiran sallar ba ballan zina asaran ma waɗannan abubuwan su biyo baya ba ba za ka kwaikwayi mai kiran sallah ba ballanci na kai wannan addu'ar da sauran abubuwan duk da makaranta wajen guda hudu ko guda biyar da aka sai mutum ya yi yaƙi a kan irin wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rena sunnoni at-tahawun bi sunanin lati ragaba fi al-islam sunnoni da musulunci ya kwadaitar da mutane su dinga yamma ga mutane sun ayi ba ba dole bane ba wajibi bane ya ce da an ce kawai mutum ya yi zai samu lada to kai ba ba laifi sai ga ka ka daina kaza yau gobe ce dan ya sake zuwa sai ga duk sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta barin su to kuma barin su babban musiba ce shi yasa shi dan yake amfani da dama duk lokacin da ya tunkuɗe mutane daga sunna to sai ya dasa su akan bid'a na'am innaka la tukhlifu al-mi'ad ita ma wasu malamai sun ce ta tabbata wannan ziyada din shi yasa saboda kowannan maganganun akan ta kuma ziyada ce wasu da tabbata suka kawo ta za ga sun kawo ta in bracket amma wasu sun ce ta inganta zaka iya ƙara innaka la tukhlifu al-mi'ad wasu kuma suna ganin isnadin wannan ziyada shi ma yana da maganganu akan sa shi yasa ba sa ƙarawa ala ayi halin babu laifi mutum ya kara tunda wasu malaman suna gani ziyarar ta inganta an fahimta to wannan shine malam yake cewa intaha bayanu dariqi sunnatul muhammadiyya anan ne sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tiki fi babil adhan wal iqama abin da ya shafi kiran sallah da iqama ala sabili tanbihi al uqala duk sabida a fadakar da mahankalta la ala sabili al ihsa ba don a dinga kirga laifukan da mutane suke aikatawa ba malam kaga ya kawo mana abubuwa guda uku abu na farko ya gaya mana cewa in za mu yi kiran sallah a masallatanmu to mu dinga yin kiran sallah kamar yadda ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani kiran sallah da ka ji ba irin wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to karka rudu da shi bai da tushe ko makama karka saurare shi lafuzzan da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan lafuzzan su ake so mu yi ta kurutawa in za mu yi kiran sallah a masallacin mu haka iqamar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce iqamar da shari'a ta yarda in za ka yi sallah kai kai wannan iqama din wannan abu na farko kenan abu na biyu kiran sallah ana maimaita shi sau biyu iqama kuma ana maimaita ta sau daya akwai ruwayar kiran sallah in kun zo ku yi shi dalla-dalla daki-daki amma ikama an zo ku wurga ta kutufu a guje shi ma sun ce hadisin da inganta ba isa za a gan an zo ikama sai a yi ta tafiya da gudu kiran sallah kuma sai ga wani lokaci ladan ya tsaya ya ba shi haƙoƙinsa ya kiran sallah yadda ya kamata wacce ruwayar bata inganta bata cewa in za a yi abin nan a cikin bulubul maram ɗinka mala ya kawo ta ibn hajar kuma hadisi ne wanda yake bai inganta ba da aka game da kiran sallah akwai kurakurai da ladane suke yi yau da gobe wanda ka koma cikin iziya mai iziya ya yi bayani akan wannan bayan ya yi bayani akan al'adhar wal iqama sai ya ce tambihun ka duba iziya kaza ka ya ce falyahdhar al mu'adhdhin mai kiran sallah ya kaurace ya guji wasu abubuwa ya lissafo wasu abubuwa da dama da za ka dinga jin su kuma suna faruwa a kiran sallamu na yau da kullum daga ciki ya ce mai kiran sallah ya guji kurakure kamar haka maddar alhamza din nan ta ashadu lalle ladan ya guji wannan karka zo ka ce ashadu an la ilaha illallah ashadu za ka dinga jin kana sauraron wasu masallatai za ka dinga jin wannan alhamdu ana janta to yanzu tambayar masu sauraron da kai domin yanzu ta tashi daga ainihin wato wannan alhamza ka mai da ita yanzu hamzatul istifham yanzu tambaya kake hanya ku zan shaida babu abin bauta bisa tantanta sai Allah maimakon na shaida babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah to da kai wannan wato larabci yana da wani kana yi wa wannan alhamdan madda yanzu kuma ta koma tambaya ta kuma za ka dinga jin irin wannan kurakuran ashhadu to sai mai iziya ya maka iziya ya ce ka guji jan wannan madda kana jan madda to ka lalata magana sannan ya ce mai kiran sallah ya guji rashin yin idigami a ainihin wato ashadu anna muhammadan rasulullah za ka dinga jin ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan sai ya izhari sai ya fito da nunun mai iziya ya ce mai kiran sallah ya guji wannan kuskura lalle ya yi idigamin wannan ainihin wato a tanwin din cikin harafin ra'u ashadu anna muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah karkace muhammadan rasulullah muhammadan rasulullah shine daidai an fahimta sannan ya ce kuma mai kiran sallah har wa yau ya guji kin yin ha'us sakata a hayya ala salah akwai mai hayya ala salah kawai sai saki bakin hayya ala salah maimakon salah wannan ha'ul din ta'ul marbuta ta koma ha mai kiran sallah ce mai iziya ce mai kiran sallah ya guji wannan domin idan ka ce hayya ala sala as-sala makami ke wanda as-sala sallah ke yace kuma karka ka guji kin yin ha karami a wajen hayya din nan karka ce hayya ala ka sa ha babba ha karama ce hayya ala sala sannan karka bude bakinka domin kana kana maganar makami ne in kace sala yace kuma ka guji cewa hayya alal fala nan ma ka saki bakinka domin alfala daji ke lokon ka ce hayya alal fala ku gaggauto zuwa samun babban rabo to in ka ce hayya alal fala ku zo mu tafi daji farauta za a yau ana an ce ka kira mutane masallaci kai kuma kana ta tafi daji shi sa di ya tsokaci akan wannan ya ce mai kiran sallah ya guji wani an fahimta sannan ita kanta allahu akbar akwai masu akubar akwai masu akibar tuwa da za ka yi ko akubar ganga kenan akibar girman kai shi kuma wanne ne mai kyau akbar shine Allah mai girma shi sa duk wannan kurakura shi sa ya kamata duk wanda zai yi ladanci kuma abun mamaki akwai zaka yi cikin wannan kurakuran ana cin su wani lokaci har da masallaci na juma'a aka dinga jin kawai wani bawan Allah ne yana da sha'awa su wayanda ake irin wannan karatun da su suka iya sun guji ladancin ba sa yi wanda ya iya ya zo ya karanci abin ya iya sai ga shi kuma baya sani sai ga kuma wani bawon Allah shi kuma Allah ta'ala ya sa masa sanin wannan harkar ba biyan sa ake ba komai ba amma yana da sha'awa yana da wadatin lokaci kuma da lokaci ya yi za a shi ya zo ya ɗauki lasifika ya yi kiran sallah amma kuma akwai kurakurai wanda ya kamata a ce ana ɗan zama da ladanai ana ɗan yi musu horo ana karantar da su irin wannan ainihin wato don a kaucewa irin wannan kurakurai an fahimta haka wajen ta da iqama akwai hayya ala sallati hayya ala fallahi za ka dinga ji irin wannan an fahimta Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sallati hayya ala fallahi qad qamatu salati shi kansa wannan qad qama din na sha gyara wa mutane qad qamati karkace qad qamatu asalin karmar qad qamat ne to da qamat irin karatun da muka yi dazu qamat yanzu wannan ta'u ta'anis din an daure ta sai aka ce as-sala ga kuma alifun da lam ɗauri guda biyu sun haɗu iltika usakinai nan ma ba zai karatu ba to a ƙa'idar larabci idan aka samu irin wannan ɗaurin da ke kan wannan tawon ɗin sai ka ɗauke shi sai ka mai da shi kasara da dama har masallaci na suna za ka dinga jan ƙadƙamacin salatu haka shi ne ƙa'idar ƙadƙamacin salatu amma zaka ji mutum ya ce ƙadƙamatu salati ko ƙadƙamatu salatu duka da haka qad qamatis sala ashe kaga abubuwan ba wai mun taso bane ko mun gada ya kamata a ce shi sa malam mai halali ke ta gaya mana haka cewa baya halatta mutum ya aikata abubakar kaga wayannan abubuwan ka koye su wani lokaci kila za a rasa ladan a ce kai kiran sallah to mutum yana kawai ji yayi a cikin jin akwai kurakuran nan duk da muka karanta yanzu to idan Allah bai taimake ka ba cikin wayanda kake ji na kusa da ku duk suna wannan kurakuran ran da aka ce ba ladan zo kai irin wannan kuskuren zaka ko kuma aka zo kawai sai liman ya miko masu biga ya ce ta da ya kama ko sai ga irin wancan kurakuran da ka taso yau da gobe shi za ka yi shi sa mai iziya bayan ya gama bayani sai ce tambihon sai yi wannan bayani da aka ya kamata waɗannan kurakuran a kula da su kuma za ka dinga jin su jifa-jifa kamar yadda muka faɗa a ainihin wato a wasu bakunan wasu ladandai albida'u fil azani wal iqama sai abin da ya shafi bid'o'i a babin kiran sallah da iqama wa amma ma ahdathahu an-nas fi hadha al-bab alladhi huwa babul azani wal iqama amma game da abin da mutane suka kirkira a cikin wannan babi wanda shine babin kiran sallah da iqama famin zalika yana daga cikin wannan bid'o'in azanul mu'adhdhinina jama'atan ala sautin wahidin bana jin ana yin sa nan haka ko wato kiran sallar ladanai a cikin jam'i da murya ɗaya a samu kamar ladan mutum biyu ko mutum uku ko mutum hudu kawai su haɗe su dinga kiran sallar tare a jin muryar ba ta mutum ɗaya bace sauti ne na mutum biyu ko sama da biyu sun haɗe suna yin kiran sallar tare wannan bida ce za a yi kiran sallar mutum ɗaya ne an fahimta yau ya ce wa huwa bida'atun makaruha wannan bid'a ce a bakar hantawa وفي المدخل يضوج كل تاف مدخل ابن الحاج وأذانهم جماعة على صوت واحد كران سلرسو جمعي أكان صوتي ديا من البدع المكروهة وأن ينرق كم بدع أبرك أما المخالفة لسنة الماضين wadda ta saba wa sunnar waɗanda suka gabata wannan ta saba wa sunnar magabata ba a samu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin sahabbansa inda suka rayu suna yin irin haka da aka ba za a haɗu cikin jam'i mutum biyu ko sama da biyu su dinga kiran sallah tare ba Allahumma sai dai kamar tara su aka yi ana koya musu kiran sallah mai koya musu ya gama koya musu ya ce ku biya in ci an fahimta kaga wannan babun koyo ne sai suke karantawa tare suna karantawa don yaji ina suka yi kuskure ya gyara musu wannan babu koyo amma an zo za a yi kiran sallah a ji murya ta musu ta mutum ɗaya lokaci ɗaya wannan ba daidai ba ne wa min zalika yana daga cikin wannan bid'a at-tadribu kada murya da yawa an fahimta ana son ya zamanto kada wannan kada muryar da rawa da muryar ya zamanto ba ma a jin sautukan sai wannan mutum ya tuka kan zaka to wannan haɗin ba sunan Allah bane a ciki ba wani ba wani lafazi aka ambata wani mai ma'ana ba an fahimta shi shi ake kira at-tadrib Allah haka mutum ya tailayi da muri abin nan dinsa ga wannan shi ne a taɗiri an gane wa huwa bid'atun makaruha wannan bid'a ce a bakar hantawa malam ya tafahash in bai yawa ba wa amma in tafahasha amma in yayi yawa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan ta ya zama bid'a kuma a haramta idan kaɗan mutum yake kaɗa muryar ta sai dan yi abin nan din wasa da muryarsa to wannan bid'a ce a bakar hanta in kuma yayi yawa to mutum yayi bid'a ta haram wa fil kharashi yazo a cikin littafin kharashi yundabu an so an yakuna al mu'adhdhin sayyitan mai kiran sallah ya zama mai murya kamar yadda na ambata da an so gaskiya ya zama mai dadin muryar dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koya abu mahzura kuma a lafazin hadisin ya ce fa innahu andaminka sautan ya fi ka dadin murya shi kuma kiran sallah ana so ya zama mai fuskar hankali ta yadda in an ji kawai za a yi tsaye don haka mai kiran sallah ana so ya zama mai murya ko da yake za akwai amsa kowa wanda za ta taimaka mutum ko da ba shi da babban murya ila zai iya laspika za ta isar da sautin da haka ko da mutum muryarsa ba mai wato ba mai eko ba ce to tunda akwai sifiku kayan sauti za su taimaka masa samar da wannan da kuma ainihin wato dogon zango to wannan babu laifi amma dai ya zama mai murya amma inda ba irin amsa kowa din nan kamar yadda da ake yi ba lasifika kaga ana so a yi kamar nan area duk su ji to kaga ana buƙatar mai murya wanda kawai ya hau kan dan dan mumbarin nan da ake yi da in ya raraka kiran sallah da gidanka zaka dinga ji zaka jiyo ga ga kiran sallah ce ba sifika ba ce kawai murya ce Allah ya bashi to ana son mai kiran sallah ya zama sayyitan mai murya ai hasana sauti ai mai dadin murya murtafi'ahu mai madaukakiyar murya daga cikin sufofin labenki ya zama mai waɗannan sufofin lakin bigairi ta ɗiribi amma duk da daɗin muryar da kuma maɗaukakiyar muryar kada ya zamanto ba kada ya zamanto tare da kaɗa murya shi ne bigairi ta ɗiribi kada ya zamanto akwai ta ɗiribi kar kaɗa murya da yawa fa ina hu makaruhun domin kaɗa murya ɗin makaruhi ne limuna fatihil kushu a walwaƙar domin wannan ya kore kushu'i ba kushu'i a ciki kana kiran sunan Allah kuma kana yi wa sunan Allah irin wannan wannan irin abin nan din ta dire da haka akwai rashin kushu'i a ciki wal waqar kuma akwai rashin manutsuwa kawai a zuwa ganka kana ta girgida kanka kana ta layi da kanka kana ta kana ta abu kaga wannan akwai ba waqar an fahimta kawai ana so ka dama da ake sa wannan din saboda idan mutum ya toshe kunnensa to ya fi isar da sauti amma in ya kunnensa haka a buɗe an fahimta zai dinga jin da ya yi tun da shi yana jiyar da kansa sai ya dinga ganin kamar kowa ma yana ji amma ya toshe za ga zai kwala da ƙarfi shi sa aka so mai kiran sallah ya sa yatsansa haka a ciki ya dinga kiran sallah qala ibn rushd ibn rushd yace ka azani misra sai ya bada misali a wancan zamani yace kamar irin kiran sallah misra wal karahatu ala babiha ma lam yatafahash karhancin taɗirib karkaɗa murya wannan karhancin yana nan a babinsa na karhanci malam ya tafa hashi matuƙar bai yawa idan kuma ya yi yawa ta yadda za ka ji mutum kamar ba kiran sallah yake ba sai can kuma ya kaji kamar wani sauci kamar na sunan Allah ko wani lafazi makamancin haka ya fita amma duk a wannan karkaɗa muryar da ya ba ka fahimci me yake wani irin lafazi ne yake so ya fitar ba sai a ƙarshe kila ka ɗanji wani harafi ko wani abin nan to wannan yana in yayi yawa haka fa ya harume yana haramta qalat tatai malan tatai yace wanzur ma haddu tafahush to ka duba kuma kaman gurgudan yaya ne za a ce at-tafahush wato kada mure yayi yawa wal zahiru annahu yarji'u fihi li ahli al-ma'rifa zance mafi inganci wannan magana tana komawa ne li ahlil ma'rifa ga masu ilimi su ne za su iya faɗar yaya ya kamata ainihin wato wace irin raurawa ce za a ce ta yi yawa wal karaha yake cewa wata diribu huwa taqtiqu sauti wa tar'idu wato abin da ake nufi da tadrib zai fassara mana kalmar tadrib taqtiqu sauti shine yanke sauti mutum ya kawo kalmar bai karasa ta ba sai ya datse duk yana cikin style ko stamina da yake yi a kiran sallarsa in ya koro maimakon ya faɗi lafazin gaba ɗaya sai ya daddatsa shi sai ya gudu tsara shi wata ra'iduhu kuma ya dinga raurawar da muryar tasa yana karkaɗa murya wannan shi ake kira da tadiri na fatan gane lafazin kiran sallah so ake yi fita a dinga jin lafazin a haka sai ka ji wani shi ma ya koya wa qala fil madkhal ibn al-hajj ya fara a cikin littafin madakal fi azani jama'atin game da kiran sallar jama'a yutribuna tadriban yushbihu al-gina kuma su zama suna karkada muryarsu suna raurawar da muryarsu yushbihu al-gina wanda zaka dinga jin kiran sallar yayi kama da waka kaman waka ake kaga sai ka saka kunne da kiran sallar ne wani ya ce wallahi ni na sai ne ji kaman waka ake na dauka ba waka ake wallahi to wannan in ka yi wa kiran sallah zama kamar haka shi yake magana hatta la yu'lamu ma yaqulunahu har ta yanda ma ba za a ji me suke karantawa ba ba za a ji me suke faɗa ba min min alfazil adhan na abin da ya shafi lafuzan kiran sallah illa aswatun tartafi'u wa takhfidu kawai sai dai sautuka kake ji kawai sai su yi sama sama sai su yi kasa kasa sai ka ji an yi sama an yi kasa iya abin da kake ji kawai daukakan muryoyin da kuma kasa kasa da ake yi da su iya abin da kake ke fahimta ke na hawa ka fahimtar lafuzan da ake karanta a cikin kiran sallah wannan ta ɗare mu ya yi yawa don haka ya zama haramu ba huwa bid'atun mustahajana wannan bid'a ce mustahajana a bar kyama abin kyama shine mustahajan wannan bid'a ce mustahadana a bar kyama qaribatul ahd bil hudud bata dade da faruwa ba kuma da a zamanin farko babu ita shine hadi qaribatul ahd bil hudud wannan bid'ar ba wani juma'a ce ba abinda malam yake faɗa ibn al-hajj a lokacin sa yace wannan bid'a ta tadrib a kiran sallah ba wata tsohuwar bid'a bace wanda za a ce ko zamanin sahabbai a yace bata dade da faru ba a dade da farar da ita ba ahadathaha ba'd al-umara bi madrasatin banaha farkon wanda ya fara kirkira wani ne daga cikin shugabanni shine ya kirkiri wannan bid'ar a wata makaranta da ya gina da masallaci a gurin to shi ya kirkiri a tadirib a nan masallacin aka fara jin tadirib sun masara zalika sannan wannan kuma tadirib din yana su min ha daga wannan makarantar tasa ila gairi ha zuwa duk inda kake jin tadirib ya na su daga wannan gurin wani ne daga cikin shugabanni ba karatu ba waye kawai gina makaranta to a nan aka samu wannan tadirib daga tadirib din kuma shikenan sai yana so ya shiga ko'ina وهذا الأذان هو المعمول به في الشام في هذا الزمان ما لا يتشي إرن ونن كنا سلم بيتدريب إرن سنة وند أكي أمفاني دي شيء أكاس الشام أولنا زمن أزامن دي ونن ربطين كنا شيء ابن الحاج يتشي إرن ونن كنا سلم بيتدريب إرن سنة وند ينزا أكي أمفاني دي شيء أكي ينزا مسلاتي أكاس الشام وهو بدعة كبيهة كما الحال بدعة ممونة id domin innal azan shi kiran sallah innamal maqsudu bihi abinda ake nufi da shi kawai annida'u ila salati a kira mutane su zo wajen sallah fala budda to tunda haka ne babu makawa min tafhimi alfazihi lis-sami'i ayi shi yanda za a samu fahimtar lafuzzan sa ga mai sauraro mai sauraro yanzu an ce kai koyi da mai kiran sallah yanzu yana wannan ya zaka iya koyi da shi yana ta wannan tadrib din to ya zaka kaga sai ka bashi ya gama yaka ce ashhadu an la ilaha illallah ka dai fahimci duk wannan kada muryar tasa da yake da bal da yake ta yi da ita to duk ka fahimci ashhadu an la ilaha illallah yake so yake to kai tunda an gara ka tadrib daga ce ashhadu an la ilaha illallah na fata gane da haka tunda abin da ake bukata kenan to kaga wa hadhal adhan la yafhamu minhu shay irin wannan kiran sallah wanda ake tadribi yayyawa a ciki ba abin da zaka iya fahimta a ciki kawai kamar yadda malam ya faɗa ɗazu sai dai ka ji murya ta yi sama ta yi ƙasa amma haƙiƙanin me ake cewa da wahala ka ji bima da khala alfazuhu min shibahil hanuji wanda wannan ya shigar da lafuzan kiran sallah sai suka yi kama da na waka shine alhanuk alhanuk shine wa taghanni at-taghanni huwa alhanuk sai kama da na ainihin wato waka wa qad warada fil hadith anhu alayhi salatu wassalam hadithi ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam kala ya ce man a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu ya shigo da shi cikin addinin nan namu wanda ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin addini yake ba fa huwa raddun za fa huwa mardudun alaihi za a mai masa kayan sa ba za a karba ba da aka tadire a hadasa am wato nasu da aka tadire mutum su mutane ne suka kirkiro shi da haka ba zai samu shiga ba dan kaji ana yi a wani masallaci ko kasashen laraba kaji suna tadiribi sai ka zo kai da kasashen laraba aka ce kai koyi ko da hadisi da ƙur'ani aka ce kai koyi wani ya ce to ya maka ma ko a ƙasa kaza ma da naji ana yin wannan tadribi annan ba dalili ba da kaje wa Allah kana cewa wai da ƙasa kaza ƙasa kaza aka ce kai kai kai ina ba ta gane shi yasa malam yake cewa duk ko daga ina wannan bid'a ta zo to fa huwa fa huwa mardud sabida me man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa qad warada wa qad rawa ibn jurayj ibn Jurayj ya ruwaito an Aba daga Aba an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda qala yace qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abdullahi dan Abbas innal adhana sahalun samhun kiran sallah fa abu ne mai sauki ya zaka zo kai sha in ka zo in ka gama kiran sallah ya ka koma ka huta an fahimta jijiyoyin ka wahalar da jijiyoyin wuyanka ka wahalar da bakinka bakinka yawon bakinka ya bushe to kiran sallan nan sahalun abu ne mai rahusa samhun abu ne mai sauki fa'iza ka na azanuka sahalan samhan idan kiran sallaka ya cika wannan ƙa'ida ya zamanto mai sauki fa'azdin to ka cika bada kiran sallah wa illa in irin wanda zaka wahala ne fala tu'azzin to kar kai kiran sallah baka dace da ladanci kenan ladan ya dauki kiran sallah abu ne mai sauki murya kada Allah ya yi maka so ake ajiyar da mutane lokacin sallah ga kuma lafuzan da shari'a ta zo da su ana san dai ka zama mai dadin murya amma ta dirib kakka dauka yana cikin kiran sallah baya ciki ko a ina kaji ana yin sa baya ciki ta dirib ina fata an gane dan haka tunda haka ne kar ka yi ƙoƙarin yin taɗiribi ka wahalar da kanka kiran sallah don haka in ka san taɗiribi za ka ko a wata waya ka ji wannan mai kiran sallah ko muryar wani ladani ka ji daga wata ƙasa kan ya zama application ɗin wayar ka to sai kake so ka kwatanta shi a nan to an hana taɗiribi in ba taɗiribi ba ba laifi in ko da akwai taɗiribi to ka kai wannan hadithin akhrajahu ad-dara qutni fi sunan dara qutni ya fitar da wannan hadisin na a cikin sunan dinsa a cikin kitabu sala babu zikril iqama sai kawo wannan ainihin wato hadisin da isnadin sa haddathna علي بن محمد المصري أخبرنا مكدام بن داوود حدثنا علي بن معبد حدثنا إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يضطرب yanda isnadin hadisin yazo wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani daga cikin ladanansa wanda yake tadribi yake karkada murya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce shi al adhanu samhun sahal kiran sallah fa abu ne mai sauki fa in kana adhanuka sahalan samhan idan kiran sallar ka zaka dinga yin mai sauki ka ci gaba wa illa in ko ba za ka yi ba fala to ka daina kiran sallah wannan hadisin alhadis sanaduhu a cikin sanadin hadisin akwai shadid sanaduhu shadidu da'af akwai tsananin rauni a cikin wannan isnadin da aka hadisi ne da'ifi bal huwa wahin hadisi ne mai matukar rauni illam yakun mawdu'an amma bai zama hadisin ƙarya ba an fahimta lima qalahu ulama ujjar wa ta'dil kamar yadda malaman ajjar wa ta'dil suka fada fi ahadi rijalihi ɗaya daga cikin marwaitan sa huwa ishaq ibn abi yahya al-ka'bi wannan shine matsala a cikin isnadin hadisin ishaq ibn abi yahya al-ka'bi imamu zahabi a cikin al-mizan al-i'tidal yace wannan ishaq ibn yahya al-ka'bi halikun ya ati bil manakir anil akbat yana ruwaito maganganu na wato munkarai kuma ya jingina su zuwa ga ainihin wato al akbat manyan malamai masu hadda ibn hibban yace la tahillu ruwaya anhu bai halatta ba a yau ruwaya daga wannan ishaq ibn abi yahya al-ka'bi din illa ala sabil al-i'tibar sai dai idan a dauki izina ko a fadakar da mutane cewa kasu rudu da wannan isnadin domin ga wanda yake cikin isnadin da aka dara kudini shi kansa ya ce za'ifun wani hadisi ne za'ifi an fahimta saboda wannan ishaq ibn abi yahya al-ka'bi kuma yana daga cikin rijal na shi dara kudini din da aka hadisin a takaice dai bisa din maganganun da malamai suka yi nan hadisin bai inganta ba na'am نعم نعم نعم layi na'am eh gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi ashhadu anna muhammadar rasulullahi kila wani za ka gaina da illa a wasu haruffa wani wani kuma za ka ga haka ya koya ya ɗauka didi wai maimakon ce ashadu anna muhammadar rasulullahi sai ce layi kaga kiran ha'un ɗin ce ko dai ba ta faɗuwa a bakinsa ko kuma ɗauka ya haka ake yi duk lokacin da mutum ya zama yana da lahani a wasu haruffa abinda malamai suka ce in akwai wanda ya fi shi iyawa kawai a bashi hakuri wanda ya fi shi iyawa ya dinga yi idan kuma an fahimci lahanin kuskure ne daga gare shi ba wai kasa faɗar harufan ba ne haka yake karantawa ko haka yake koya to kamata ya yi shi sa na ce wannan da aiki ne na limamai tunda yawanci duk wanda za ka yi masa gyara in liman ne zai mai gyara sai ya fi ɗauka ya zauna dama tare suke kone yaushe ya zaunar da shi guri kaza da naji kana yi kana kuskure sai ga wato abun yana bin akwai wani masallaci na juma'a ne ni da kaina sai da na taba jan hankali na ce da Allah lada nan kuma wajen lada ne uku ne kowanne zaka dinga jin akwai lahani a bakin san yana kiran sallah na ce da Allah ku dan ba su wani horo ko wata yar samina akan kiran sallah la dubban kiran sallah da sauransu ku zaunar da su ku ba su to Allahu a'lam ban sani ba an yi musu din ne ko kuma amma dai zaka dinga jin wasu daga ciki har yanzu in kana sauraro zaka dinga jin kurakuran da aka alayi halin kamar yadda wannan bawan Allah ya yi tambaya in ya tabbata bakinsa ko ba wa haƙora don za a ga yawanci duk matasa sun guje wa ladancin an bawa dattawa to dattawan kuma wani za a ga haƙorinsa ma babu to wanda ba shi da wasu haƙoran ya kake tunanin makarajin guru bai fita ku zai fita ba to iya iftida'a ɗinsa yake yi ku ya ku ta tsimar dariya ko kuna ganin kaza kaza kaza kaza ku kuma duk kun zuke kun yi kuɗi to wannan kaga akwai matsala da haka in ya zamanto harufan ba sa faduwa ne to kamata yayi a samu wanda yake iya fitar da harufan ya dinga kiran sallah ko kuma an fahimci lahanin rashin iya ko koyan kiran sallah yayi a haka ba wai harufan ne ba iya fada ba to kamata yayi liman musamman na wannan masallaci malam sai a ja hankalin limamin wannan masallacin a ce kira wannan ladanin ga abin da aka je na faɗa don ya gyara gina shi kansa limamin ba zai kasa ji ba an fahimta to wannan shine abin da ya kamata Allah ya saka da alkhairi da haka wannan hadisin ne da muka karanta hadisi ne wanda bai inganta ba waqala al-imam Abu Malik al-Makki rahimahullah fi kitabi Abu Malik a Abu Talib kai al-Makki rahimahullah a cikin littafinsa yace wa mimma ahdathuhu yana daga abin da mutane suka kirkira a cikin kiran sallah at-talhin fil adhan shine yin talhini a cikin kiran sallah wa huwa min al-baghi fihi wal i'tida yana daga cikin zaluncin da ake yi a kiran sallah kuma wal i'tida da kuma ketare iyaka a abin da ya shafi kiran sallah qala rajulun min al-mu'adhdhinina ibn umar wani mutum daga cikin masu kiran sallah ladanai ya tambayi abdullahi dan umar ya ce inni uhibbuka fillah ya ce ya kai abdullahi dan umar wallahi ni ina kaunar ka dan Allah faqal abdullahi dan umar ya ce lakin ni ubghiduka fillah sai dai kuma kash ni ba na son ka kuma dan Allah ha ya ce abdullahi dan umar ina son ka dan Allah ya ce na ka duni kuma ba na son ka kuma dan Allah kaga alhubbu lillah wal bughd lillah in za ka so ka so dan Allah in za ka kika kiran Allah ya so shi dan Allah shi kuma ya ce baya san sa kuma ba wai fasinan kiyayya bace dan Allah ne yasa baya san sa zamu ji me yasa qala sai yace walima ya aba abdurrahman ya aba abdurrahman me yasa baka so na ya kai abu abdurrahman alkunya ce ta abdullahi dan umar qala yace li annaka tuganni fil azan saboda kana waki kiran sallah ka mai da kiran sallah kamar waka wannan kuma bid'a ne isa saboda wannan bid'a ne kuma bana sabai dama kun sa Abdullahi dan Umar yana da dimi an fahimta musamman abin da ya shafi sunna baya wasa da shi yace saboda kana yin shi ake kira at-talhin an fahimta wannan kuma zaka dinga jin yan uwan mu yawanci yarbawa kuma zaka dinga jin yawancin su suna da irin wannan an fahimta kiran sallah ko karatun alkurani sai ka kasa kunne wani lokaci ka ji kaman waka ake ko to haka kiran sallah ma wani lokaci sai ka ji kaman waka ake kaman daga wannan kawai ganga za a saki yanayin yadda abun ya usulubin yadda sautukan suka fa suka suke fita to wannan shi ake kira at-talhin shi ma bid'a ne yana daga abinda mutane suka kirkira mai da kiran sallah a dinga wake shi ba waka bane ina fata gani wa min zalika yana daga cikin dai bid'a takfirul adhani marratan ba'da ukhra yawai yawan yawaita kiran sallah lokaci bayan lokaci ba da ɗulu'i subhi fi masjidin wahidin bayan alfijir ya keto a masallaci daya ko bayan ainihin wato ketowar alfijir a masallaci guda daya wa huwa bid'atul makruha wannan bid'a ce a bakar hantawa kaji mutum ya kira sallah sau biyar a masallaci daya Allah ni wani lokaci sai nake cewa ko dadin lasubi kan suke ji irin wannan kawai ana zai kace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji ya kiran sallah in ya gama kuma can kuma zai kaji bayan minti biyar ko goma ya ka sake jin a hura lasubi ka ya ka ji ya kuma yin kiran sallah wato akwai wanda ba su ma sun ɗauka kawai ita kiran sallah ta asuba tunda dai sun san ana yin sama da ɗaya to kana iya yin yadda kaga dama kuma kuna sauraron ladanai da asuba za ka ji a kowanne kiran sallarsa ya fi so zai kiran sallah kuma ya kuma yi kuma ya kuma yi akalla sau uku sau hudu to sai malai ke ta yawaita kiran sallah bayan an yi kuma can an jima a kuma yi bayan lokacin asuba ya yi ma'ana lokacin huduwar alfujir a masallaci guda ɗaya ba masallacai daban-daban ba wannan bid'a ce a bakar hantawa wa fil ihya ya zo a cikin littafin al ihya wa min al makruhati aidan yana daga cikin abubuwan ki har wa yau takfirul azani marratan ba'da ukhra maimaita kiran sallah lokaci bayan lokaci ba'da dulu'i subhi bayan ketowar alfajr fi masjidin wahidin a masallaci daya fi awqatin muta'aqiba a lokuta masu bibiyar juna mutaqariba dab da juna bayan minti biyar sai ka ji an kuma yi bayan yan minti biyar sai ka ji an sake yi imma min wahidin ko dai mutum ɗaya ne mai maimaitawar au min jama'atin ko jama'a ne da yawa ba mutum ɗaya ba ne shi ya yi nasa kawai ya koma gefen masallaci akwai mai yin na biyu shi ma yi na biyu zai koma gefen masallaci akwai mai na uku an fahimta kaga an maimaita sama da sau biyu kuma ba mutum ɗaya ba ne wannan ya yi nasa wannan ya yi nasa idan sau biyu ne akwai masallacin da za ka sau biyu suke kiran sallah amma mutane daban-daban wani zai kiran sallah farko wani ya yi na biyu wani masallacin kuma ladanin guda ɗaya ne kiran sallah farko ya na biyu wannan shi ne daidai amma maimaita sama da sau biyu ɗin wannan shi ma yana daga cikin bidiyo'i da ya kamata a kiyaye a masallatai ana yi imamin wahidin aumin jama'atin fa innahu la fa'ida tafi da ba ba shi da wani amfani ba shi da fa'ida maimaitawa din idh lam yabqa fil masjid na'imun domin a lokacin ba wani wanda ya rage a cikin masallacin da yake bacci kai kiran sallah farko kai a salatu duk mutane sun tawo masallaci kuma kana sai kiran sallah to wa kake ba alfujir ya keto an yi kiran sallah mutane ga sunan suna ta barkowa suna ta buɗe gidajensu suna ta wowa masallaci kuma kana sake maimaita wa mutane kiran sallah to sai ma yake ta kaga babu wata fa'ida id lam yabqa fil masjid na'imun domin a masallacin ba wani mai bacci kuma wa lam yakun as-sautu mimma yakhruju min al-masjid hatta yunabbiha ghayrahu kuma zaka ga wani sautin ba ma ya fita daga masallacin saboda ba speaker ballantana a ce zai zai farkar da wani wanda bai taso ba ila za a iya cewa in da ne da ba lasifika ma ila to yana ganin kamar kiran sallar na farkon da na biyun da yi ya ga har yanzu mutane ba su taru ba masallaci ko ba a ji ba ne sai sake koma kofin masallaci ya ƙara yi ila na farko da na biyun duk mutane ba su ji ba a ga wannan a iya mai uzuri ya ce to ga uzurin da ya kawo amma yanzu da lasifika da komai ko yaya kai kiran sallah sau ɗaya duk in ba ma unguwanku ba har wasu unguwannin za su je kiran sallah yanzu wannan masallacin daga can tsallaken muna jiyo kiran sallah wani lokaci an karatun da ake zaka dinga jiyowa daga can to ina ga wanda yake nan kusa da gurin kiran sallah na farko in bai farkar da shi ba kiran sallah na biyu zai tashe shi wa kullu zalika min al makruhat duk waɗannan suna daga cikin abubuwan ki al mukhalifati li sunnati sahaba wanda ta saba wa sunnar sahabbai wa salaf da magabata na kwarai intaha wa min zalikan nida yana daga cikin bid'a kiran sallah annida'u lis-salati kiran sallah bi ghairi lafzil adhan ba tare da lafazin kiran sallah ba ka ta'hib kaman ashirya duk wanda ya jinkiri zai je kama an bayyana eh at ta'hib kenan an kusa saura mun ci kaza yanzu yanzu nan za a tada sallah wanda ya jinkiri zai ji ikama wanda ya jinkiri zai ji muna yi wata hazir da kuma halarto a gaggauta a tashi daga bacci a tawo masallaci wata sbi asuba ta yi asuba ta yi gari yana nema ya waye wa huwa bid'atun makruha ce akai kawai kai mutane kira sallah hatta da azumi ya tashi ayi sahur saura minti biyar waye saka kawai kai kira sallah kace waye kifa inda amrihi wa nahyi haka mai lahallari ya ga mana cewa aka yi kiran sallah na farko kai kiran sallah wanda ya makara yayi dore a tashi ba saura minti goma saura minti goma ko bakwaji ana yin gani a masallaci musamman da ramadan wannan duk ba a saka ba kuma za ka gaba mai wannan sai ladan shi ne to shi ne mai alhakin taɓa lasifika a masallaci kuma da yake cewa wannan gidi yana daga cikin wa huwa bid'atun makruha aw mustahsana wasu suka ce wa yana daga cikin bid'a mai kyau bid'a makruhiya ko mai kyau wa fil manhaj al muntakhab yazo a cikin littafin manhaj al muntakhab wa hal du'a al adhan laylan wa nida laha bighairi lafdhiha wa ma bada min qawlihi asbaha wallahu humid مستحسنات لا نعم ذا فاعتقد لشاهد الشرع بأن الجنس معتبر فإب بذاك نفسا wato wasu bai cika ne malai ya kawo a cikin minhajul muntasab yake ta wahal shin tambaya ce du'a al-adhan wato ba kawo alhamza ba saboda darura shi'iriya wahal du'a al-adhan sai ce wahal du'a al-adhan laylan wa nida wan nida saboda darura shiriya wai shin du'aul azan kiran sallah lailan da daddare wannida laha da kuma kiran sallan nan bi gairi lafziha ba tare da lafazin kiran sallah ba wa ma bada da abin da ya bayyana min qaulihi kaman fadin mai kiran sallah asbaha asbaha gari ya waye asbaha tayi asbaha tayi wallahu humid akwai kuma masu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an ce kai kira sallah wayannan za ga wani abu ma yake kai mu bana ba yin amma tun daga ga rubuta a wasu wuraren ana yi ko da ba yanzu an daina kila an yi wani lokaci da ana yi wallahu humid kuma mai kwan kiran sallah sai dinga ko at-tasbihu asbaha asbaha ko wallahu humid to shine yake cewa shin kiran sallah da daddare ba lokacin da aka ce a yi kiran sallah ba da asuba kafin lokacin da ya kamata a yi kiran sallah ya yi cikin dare mutum ya yi kiran sallah ko kuma a yi kiran sallah da wani lafazi maimakon a yi lafazin kiran sallah sai kuma a yi da wani lafazin wanda ba na kiran sallah ba kamar faɗin mai kiran sallah asbaha gari ya waye ko asuba ta yi wallahu humid ko kaji mai kiran sallah yana Allah shine abun godiya mustahsanatun shin wayannan abubuwa ko suna da kyau la na'am la wasu sun ce a ba kyau na'am wasu sun ce yana da kyau fa a taƙi ka ƙudurce wannan amma mu mun tafi a ba kyau saboda farkon maganar da malam ya fara a farkon babu ya ce kowane ɗaya daga cikinmu ya tsaya wajen kiran sallah da ikama bisa ga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuna daga cikin la ko na'am shine ma'ana ma'anar baitin mustahsanatun shin yin amfani da wani lafazin ba wanda shari'a ta ce a yi ba a kiran sallah yana da kyau la wasu sun ce a bai da kyau na'am wasu sun ce eh a iya yi tun da dai duk abin da za a yi amfani da shi don a jawo mutane su taho masallaci su suna ganin ba illa fa ta kirka kudurci abin da waɗannan malaman suka faɗa ko kuma saɓanin da malamai suka yi لشاهد الشرعي بأن الجنس معتبر فطب ذاك نفسه yake ta fa'atakin ka kudurce li shahidi shar'i ga abin da shari'a ta bada shaida akai bi annal jinsa cewa jinsin kiran sallah mu'tabarun abun lura ne lalle allayla akari da hatta lafuzan da ya kamata a kiran sallah ya kamata a kula da su ba kowanne lafazi mutum zai zo da shi ba fadib bi zaka nafsa ranka ya maka dadi da haka cewa ka sani cewa a bari a yi abin da shari'a ta ce a yi shi ne zama lafiya duk wani abu da za a yi don a sake jan hankalin mutane su fito su tawo masallaci ce a aka yi kai kiran sallah shi kiran kawai an fahimci wannan bari mu samu gurin tsayawa qala ahmad bin ali bin abdurrahman al-manjuri fi sharhi manhaj manhaj al-muntakhab المذكور في شرحه على هذه الأبيات اختلف في دعاء المؤذن بالليل ذا شرح وأنا بيتكن سيتي مالا أحمد بن ع- بن علي بن عبد الرحمن المنجوري الشرح وأن للتافي منهج المنتخب وأن أكا أنبتا من أسمع الشرح سا game da waɗannan baitukan sai ce ikhtulifa malamai sun ƙari juna sani sun yi saɓani fi du'a'il mu'azzini billahi game da kiran sallar ladan da daddare wa finnida lissalati haka kuma sun yi sabani game da ko a iya yin kiran sallah bi ghairi lafzil azan ba tare da lafazin da yazo a shari'a na kiran sallah ba ka ta'hib kaman a shirya a shirya wa tahdhir a halarto a halarto wa tasbih asba tayi asba tayi wa huwa qaulul mu'addin inda tulu'il fajr shine misali mai kiran sallah lokacin da yaga alfajir ya keto maimakon yau mutane kiran sallah da kaje yana asbaha asbaha ko walillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah hal hiya bid'atun mustahsana shin wannan yin wannan irin wannan salan bid'a ce mai kyau faqila la wasu malaman sun ce a'a ba mai kyau bace waqila na'am wasu sun ce eh mai kyau ce wathani nabiyu shi malam Ahmad Manjuri kenan a nasa bayanin ta sa fahimta sai ce wathani kauli nabi waɗanda suka ce eh bid'a ce mai kyau huwa sahihu yace shine zance mafi inganci wa alaihi al-i'timad kuma akan sa za a dogara shi ana sa ra'ayin dan haka wa ta'hib abinda ake kira ta'hib qaulul mu'adhdhin ta'ahhabu li salah shine fadin mai kiran sallah ku shirya ku taho sallah wa tahdhir a kalmar tahdhir kuma qauluhu shine fadin sa uhduru li salah ku halarto wajen sallah aw hadaratis salah ko kuma lokacin sallah yayi وقد ذكر الإمام البرزولي الخلاف في هذه الثالثة أما إمام البرزولي يا أمبتش سابان عندما لم يسكي قمد وانا نأكم كاقا أكوي التأهيب أكوي التحضير هو حضرة الصلاة واختار أنها مستحسنة أما شما إمام البرزولي يا زاقشوا يا زاقشوا بدأة منكو وإياه تبع المؤلف kuma shi mawallafin littafin shi ma wannan yabi wallahu a'lam da haka mu muna nan akan cewa maganar cewa tun daga abinda sunna ta zo da shi a zauna akan wannan yafi kuma shine daidai kuma alhamdulillah ma wayannan abubuwan da yawanci ba su cika faruwa ba a masallatan mu ko masallatan da ake cewa asuba ta yi din ko a tashi ayi sahur kar a makara ba sun dauki wannan a matsayin kiran sallah ba suna yin kiran sallah ko suna yin kiran sallah sai dai bayan wannan kuma zaka dinga jin ana kuma ƙarin bayani a tashi a yi sahur lokaci ya yi kar a makara wannan kaga suna su illar da sauƙi tun da ba sun ɗauki wannan a matsaunin kiran sallah ba to kaga amma wannan su suna maganar a ɗauki wannan ba sai an kiran sallah ba kawai a yi wa mutane bayani ko kuma da hausa kawai a zo a yi kiran sallah da hausa wannan duk kaga bid'a ne ba daidai ba ne قال البرزل أنكره أيضا يعني عمر الرجراجي الدعاء للصلوات الفرض بغير لفظ الأذان سيدي شيكانس إمام البرزلي ياتي أنكره أيضا ياتي عمر الرجراجي ونمالميني ياي إنكار الدعاء للصلوات الفرض كرا سلر فرلا سلل فرلا أكراس بغير لفظ الأذان باتارد ونلفظ لكرا سلر وقد جرى به عمل الناس في الحواضر wal'aƙalim kuma ayyukan da mutane suke a masallace game da kiran sallah ya riga ya gudana fil hawadir a birane wal'aƙalim da kuma ƙauyuka duk za ka ji kiran sallah ma irin dai wanda muke yi ɗin shi sai dai ‘yan kurakure kamar yadda muka ambata a farkon karatunmu da za ka dinga jin wasu lafuzan ana karanta ba daidai ba amma galibi duk ba mu da saɓani game da kiran sallah ko duk masallatan da ka shiga dai a cikin garuruwan musulmi in banda wasu abubuwa da na fitintunu da suke faruwa ko suke shigowa na wayanda suke da wani sabani game da hatta kiran sallah suna ganin su irin nasu da bani amma za ga duk inda ka shiga cikin al'ummar musulunci kiran sallah iri ne sai dai kawai kamar yadda aka ishara za ka dinga jin wasu kurakurai daga bakin ladanai din to wannan kuma su ya kamata a dan dinga gyara wannan kurakuran dan su zamanto suna karanta daidai abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم كرا صلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Allah ya ce assalamu alaikum malam dan Allah ina so a taimaka min da addu'a akan shari'a ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya shirye ka ya shirye mu shari'a ta addini sannan ya ce malam dan Allah a yi min addu'a karo na biyu kenan akan neman aiki da nake nake yi a kamfanin kedko na gode to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baka wannan aiki a kamfanin kedko kuma abinda ka samu Allah ta'ala ya sanya maka albarka a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya shirye ka kuma shirya irin ta addini mu ma ya shirye mu baki daya dukkan yan uwa masu neman abin yi Allah maɗaukakin sarki ya ba su masu shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin neman su wannan mai tambaya ta biyu bai da dai alaka da darasinmu amma tunda ba ta tambayar bara a amsa ya ce da fatan malam ya yana lafiya allah mai da malam gida lafiya amin ya ce malam ƙarin bayani akan wannan hadisin mai zuwa hadisin an salim bin abdullah an abihi radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qal فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر وفيما سقي بالنضه نصف العشر رواه البخاري ma'ana yana tambaya ne game da zakka kuma zakkar ta abin da ya shafi noma to shi noma zakkasa kala biyu ce akwai noman damuna akwai noman rani zakkar da mutum zai bayar idan noman rani ne ba irin wannan zai bayar ba idan noman damuna ya yi shi wannan hadithin shi ma ya raba ya ce idan mutum ya yi noma da damuna ya zamanto sama ce ta shayar masa da ruwan an fahimta ma'ana baban ruwa ya ba kawai ruwan sama aka dinga yi da damuna ruwa ya ta sauka ya ta sauka har amfaninsa ya kai wal'uyun uyun kuma idanun ruwa kila gurin da gonarsa take guri ne fadama guri ne mai idanun ruwa baban ruwan yake ba ma kullum gurin akwai ni'ima wannan ni'ima ce ta dinga ainihin wato jika wannan amfanin hayyakai auka na athariyan ko kuma ta jijiyoyinsa yana da kusanci da wata fadama ko wani kogi da aka ta saiwa ya dinga shan ruwa shi ma dai ba kai ka bashi ruwa ba ya dinga shan ruwa har amfanin ya kai ma'ana dai duk mutumin da ya yi noma ba shi ya yi ban ruwa ba Allah ta'ala ne ya reni wannan shukar ya dinga saukar da ruwa har amfanin gonar ya kai to idan mutum abin da ya noma ya kai wusuki 300 wusuki 300 shi ne abinan wusuki biyar wusuki biyar din nan shi ne sa'i 300 kwano 300 yana kai wajen buhu takwas ina jin da ɗan wani abu to idan mutum irin wannan ta irin wannan salon ya yi noma to yanzu zai raba abin kuma ba zai fitar da zakka ba sai in abin da ya noma ya kai kwano 300 to in ya kai kwano 300 shine minimum daga nan zuwa ko buhu nawa ya noma to zai kasa shi gida goma ya ba da kashi daya shine al'ushir al'ushir shi ne ɗaya bisa goma an fahimta misali idan mu ɗauka buhu ɗari ya yi nawa ne ɗaya bisa goma buhu ɗari buhu goma ko? to sai ya ɗauki buhu goma sai ya bayar shi kenan shi ne zakar buhu ɗari in mutum kuma irin babban manomi ne wato hamshakin mai kuɗi ne yana da manyan gonaki ko gonarsa irin gari guda ɗin nan ce ya yi wurin masu noma kamar buhu dubu to kaga shi kuma nawa ne 1 over 10 din buhu dubu sai ya cire buhu 100 kaga talaka za su so irin wannan an fahimta dan buhu 100 aka ce a raba talaka kaga ai mutane za su samu da yawa idan kuma mutum irrigation yayi noman rani kamar yanzu damuna misali ta wuce sai mutum ya zo ya share gonarsa ya shuka shinkafa ko ya shuka masara ko ya shuka dai wani abu cikin amfanin gona sai ya zama to shi ne ya haƙa rijiya a cikin gonar yake amfani da inji yana zuƙo ruwan yana ya yi musu kwami-kwami haka abin nan gonar tasa da aka yake ba da wannan ruwan a haka kullum sai ya zo ya ba da ruwa kullum sai ya zo wannan wahalar da ya dinga yi ta ban ruwa shari'a ta yi la'akari da wannan wahalar tasa to shi kuma idan ya noma abinda amfanin gonar da ya kai kwano 300 mafi karanci to shi kuma ɗaya bisa ashirin zai bayar an fahimta noman rani in mutum zai ba da zakasa ɗaya bisa ashirin za ka bayar sai ka raba amfanin gonarka ashirin sai ka ba wa talakawa kashi ɗaya idan kuma na rani na damuna ne ɗazu da na faɗa kashi goma za ka kasa ka ba da kashi ɗaya an fahimta kaga kenan idan mutum ya noma buhu ɗari nawa ne zai bayar a noman rani buhu biyar maimakon a noman damuna zai ba da buhu nawa goma idan ya noma buhu dubu a noman rani misali zai ba da buhu nawa buhu hamsin maimakon in a na damuna ne zai ba da nawa buhu ɗari to tambayarsa ta ƙarshe ko kuma akwai wata aya ƙala Allah ta'ala wa atu haka hu yau mahasadi wato a bada haƙƙin wannan amfanin gonar ranar da aka girbe shi za a ga wata gonar ba za ta girbi ba a rana guda kuma ba za kuma ƙa'idar shi ne ba za a ba da binan mai yake da suna ba za a ba da zakka ba sai an girbe kuma sai an cashe an fitar da abin nan da sauransu sai dai allahumma idan akwai ƙwararru masana akwai in ka samu mutanen manoma sosai irin na ƙauye za su gaya maka in dami ya kai dami to duk dami ka za yana buku ɗaya to idan an samu masana ƙiyasi kuma an tabbatar sun ƙware a wannan ƙiyasi in sun yi yawanci hakan yana faruwa ko an ɗan samu mistake kaɗan ake samu ko ba a ma fiye samun mistake ba to mutum zai iya amfani da wannan in an girbe amfanin to kafin a tashi a waye tun da an ce duk dami kaza yana buhu kaza kaga zai iya gano kiyasin amfanin gonarsa ya kai buhu nawa ko kwano nawa daga nan zai gane ya kai zaka ko bai kai zaka ba sai ya cire ya ba talakawa idan kuma hakan ba zai gano ba cikin sauki to kaga dole ana buƙatar wannan amfanin gonar sai in masara ce bayan an girbe ta sai an bata ta bushe in ta bushe an zo an ɓare ta a cikin wannan totuwar tata in an ɓare ta sannan an zo an cashe an fitar da wannan abin nan diddigar da ke cikinta da wannan totuwar ɗin da take cikin da an fitar tsabar in an auna ta kai kwano 300 sa'i 300 to sai mutum ya bada wani obacin to kaga wannan yau mahasadihi ba lalle ya zamanto yau yau aka girba runar lalle yau ya danganta ma'ana abin da yasa ake aka ce yau mahasadi ana nuna ma zakar kayan noma ba irin sauran zakar na dangogin kuɗi bane ita sauran dabbobi zakar dabbobi zakar kuɗi wannan shine aka ce sai shekara ta zagayo to dan a nuna ma zakar kayan noma ta bambanta wadda wacce sai aka ce su ba sa ba a bukata ta yi wani jinkiri kawai ka gama girbi ka gama amfanin gona aka gyara shi aka san kwano nawa ne to kawai sai a bada su yanzu gona ta zama kamar kusan girman unguwan nan ko rabin unguwan nan kaga kwana nawa za a yi a girbe kwana nawa za a yi a cashi in shinkafa ce a yi kaza a yi kaza da haka ala ayi halin tambayar ta karshe dai shine idan mutum ya noma idan akwai masana kiyasi masana kiyasi da sun san in mutum ya noma ko duk kunya akwai masu bi kunya kunya duk kunya kaza tana yin buhu kaza in dai kunyar ta kai tsawon kaza to za a ga kunya kaza buhu daya kunya kaza buhu daya to in akan wannan mutum zai kiyasi zai iya yin lissafi akan haka ya cire zakka in kuma duk wannan dan noman sa dan kadan ne ba wani abun nan ba to zai iya duk ya gyara amfanin ya cire sosuwa ya cire kuntu ya cire waye ya ci alhashab kamar yadda mai izi mai sada ya kawo an cire wannan yayin da abubuwan da ba abinci bane shi an ciccire shi to tsabar abincin shi wan auna shi ya kai sa'i uku, sai mutum inda damuna ne ya bada ɗaya bisa goma inda rani ne mutum kuma sai ya bada ɗaya bisa ashirin wallahu ta'ala alam assalamu alaikum